وبركاته من أجل تركيا كون أنهم رانا كان عربا kamar ashirin da hudu kenan da watan shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a kalandar da tsara kuma kawar biyu ga watan shida dubu biyu da ashirin da ɗaya da kuma yadda aka saba a ranar irin wannan tun da araba muna karatu a cikin wani littafi mai albarka da tabbatin maudu ya kamil maudu wanda littafi ne mai matuƙar muhimmanci daga cikin mallakar mallakar ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayh wannan kuma shi ne darasin mu na 47 wanda mun tafi hudu kamar cikin ashirin da hudu ga watan sha'ban cikin matakin kenan yau domin da cikin fasalin da ke tattauna matsaloli na kaciya ko babban babin da ke tattauna matsaloli na kaciya babi na tara dangane da hukunce-hukuncen kaciya a cikin shi wannan babi na tara muna cikin fasali na hudu inda malam ke tattauna mana matsaya ta malamai dangane da wajabcin yin kaciya ko kuma zaman ta musta'adi to muna cikin wannan tattaunawa na ke lokacin tafiya wato rufe na azumi sai muka dakata muna cikin da ke sarka da muka suna da hududi sai da ke fasulun a wani bugun wasu kuma ma na zuba a ba ya da rubuta tsakanin ke suna da hududi waɗanda suke ga tafiya ba wajibi ba ne ga martanin da suke yi su ne ci gaba da kolowa har zuwa ne ke kalu وأما حديث حسين ابن كلي أما حديث حسين بن كلي فأنا إذا متشاكي كذا من أفاتوا أنه يتوكل فيها تنكر دمو يكما دور أشيك بجاني كان يشاوى أيضا bayanai ne masu muhimmanci waɗanda idan ba a da'ira ta mutunci ba za ta samu wannan bayanan ba ka samu likita na zamani ka ce me zai ce game da kaciya in ka ɗauki wajen nan dalilan sai ka ga ya ɗauka ya yi yamma kafin kuwa ba a gane ba an yamma da kare ya zama an kai yamma da kare yankan shanti ya tafi da nugu daga nan sai turai na soji kuma sun nauka sun yi gaba suna ka ba za ka haɗu ba kenan haka yin ka samu wani wai mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ka ce mai zai ce game da kaciya uwa uba ka ce haddaka mata ai kamar ka fuka ta shi kamar kama rubuwoyi a cikin gidan da ka sai kuma yana maganganu ga suna a ƙarshe sai ka zan kamar dai ko dai bai da hankali ko kuma a jinjiki ne kawai ba wai bai da hankali ba ne hankali ke ras amma jinjiki ne kafiri ne tsalla to haka za ga in ba a kara ba za ka samu wasu irin waɗannan mabuskantar ba game da waɗannan matsaloli na kaciya. za ka iya cewa to menene ma na tsawaita zance wajen kasancewar kaciya wajiba ko mustahab wanda gina layi da ya biyu an gama wasu sun ce wajibi ne daga dalilan su gashi da su gashi wasu sun ce mustahabi ne kalas an wuce wurin kamar yadda malam ke ta kawo mana maganganu malam ke cewa sun ce can baya da yake kalu walau jakalatil afa'adu fil milla magana ce da ya ɗauko na waɗanda suke ga yin kaciyar nan ba wajibi ba ne kawai mustahabi ne mustahabi ne ka ga mu har yanzu ni da kai mu ya ba ka kuma inda mu za a ce an da kura ba a yi jayayyar ba wai tana ta ko a yi kaciyar ko kada a yi ba ne a su duka sun yarda a yi kuma yin ya fi zama alkhairi kama shin ita wannan kaciya da za a yi da wani suna za a yi ta da sunan kasancewar ta wajiba ko ko da sunan kasancewar ta mustahabi mun ji dalilan waɗanda suka ce ita wannan kaciya wajiba ce cikin fuskoki guda goma sha biyar shi ne su kuma waɗanda suke ga a'a kaciya mustahabi ne suka fara masa martani ba su waɗanda suka ce kaciya mustahabbi ne suka ce wa amma hadithu usayn amma hadithun usayn dan kulai wanda muka koma fuska ta hudu ko na makamancin haka za mu ga hadisin da kuma irin tattaunawar da aka yi ko kafin nan inda aka tattauna kan hujja ta biyu inda yake marawa ku imamu ahmad حدثنا ابو بكر بن مسعود عن عن كفار الكفر wannan hadisi na Hussein mai wani kuma laiba da Juhani sun kafa hujja da shi kan cewa kaciya wajiba ne. To shi ne waɗanda suka ce musu haƙi ne suka ce a'a bari ni martani akan wannan magana ta Ya ce sun ce yin kaciya cikin hadisin kulai wajiba ce. daga baban shi daga kakan shi suka ce ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ce ya ce alƙiyam ka sha'ar al-kufri wa take wani ne ya musulunta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke ga alƙiyam ka sha'ar al-kufri to sai ka aska gashin kafirci a cikin ka duk gashi na kafirci da kauri gashin amala ka yanki gashin mara ka yanki gashin kanka ka yanki duk wayannan ka je ka yanke sannan wa setting kuma ka yi kaciya kuma ka yi kaciya yanzu ka ga umarni ne aka bayar kuma idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ko Allah da sarki suka bayar da umarni kuma aka fata nemo wani dalili da zai bai da wannan umarnin da zama mun da haƙƙi ba makawa ya zama wajibi amma kafin ka kai wannan gaba shi dalilin da ake kokarin kafa hujja da shi don tabbatar da cewa abu wajibi ne ko ba wajibi ba ko kuma an yi umarni ko ba a yi ba shin magana ta tabbata shine masu wannan magana da suka dauka kana jurai a ba ai fafnu jurai din kana fi ibnu jurai yayi magana game da wannan hadisi yake cewa ukhbirtu an husayn ibn kulayl ni dai an bani labari daga Husaymu dan Kulai kana Abu Ahmad ibn Ali Abu Ahmad dan Ali ya ce hada alladhi kana ibn Jurayj fi hada al-isnadi wannan magana da ibn Jurayj ya faɗa game da wannan isnadi yake ukhbirtu an Husayn ibn Kulayl innama haddathathu innama haddathathu Ibrahim ibn Abi Yahya wanda ya bani labarin da shi shine Ibrahim dan Abiya Haya wanda shi kuma yi ittifaqi kan cewa hadisan da da'ifai ba ka hujja da shi fa kanna anismi sai alkunya da sunan shi wanda wani nau'i ne na tadalisi ko magudi wa Ibrahim hada shi wannan Ibrahim ibn Abiya Haya muttafaqna ala ba'dihi baina ahli al-hadith an yi ittifaki wajen kasancewar shi da'ifi ne a tsakanin malaman hadisi za ka iya duba diwanin su a fadiwar maturuki na na imamu shahari ma ka da shafi'i wahadu in ban da imamu shafi'i shi kadai malamai sun haɗu gaba ne kan cewa wannan mutumin marbudu da hadin hadisan shi ba a karɓa wannan game da ibrahim ibnu abiya a yaƙi shi kai shi husayn ibnu kulayb al-juhani الإمام البخاري أكن التاريخ الكبير yake cewa wannan mutum ya usayi ibn kulai mutum ne da malaman hadisi ba su yarda da shi ba dan yana shinsinar aqidar qadariyya kuma yana bibiyar aqidar jahmiyya to da ba mai mutum bai da aqida to da shi karan kai hadisin nasu bai tabbata ba tare da cewa akwai da suke ganin ya abin nan daga yanzu da hadisin shi bai tabbata ba ya za a kafa hujja da hadisin da bai tabbata ba a wajen tawa mutane wani aiki na ibada alhali a shari'a ba ka iya tabbatar ma da mustahab sai kana da ingantaccen hadisi to ba isbatul wajibi min ba da aula ka zo ka ce wannan abun wajibi ne kuma hadisin da ka dogara da shi ne inganta ba min ba da aula a wurgar da maganarka saboda mustahabi ma sai da ingantacce to ina kake tsammanin kuma ga wajibi to yanzu kenan abin da suke so su ce hujjar da kuka kafa a wajen ku na biyu da hadisin kunan ibn kulai cewa annabi ya ce alƙi'ansa sha'ar da kufuri wa sake to hadisin bai tabbata ba hadisin bai inganta ba suna ka hadisi ne da ifi ba a kafa hujja da shi sun ba su amsa a nan ɓangaren kenan sa'adu suka sake cewa واما مرسل الزهري اما حديث مرسلنا الامام الزهري عن النبي عليه الصلاه والسلام daga manzon Allah ta da yankin Allah tabbata gare shi ko daga annabi kira da yankin Allah tabbata gare shi al-Imam Zuhri ba ba ta yi wani amma ko ja abin ne ya kalin hadisi ko da hadisi ne mursal fi nabi man aslama duk wanda ya musulunta fa yahtakim da yi kaciya wa in kana kabira ko da mutumin babba ne yanzu nan da yake so yake mana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da yin kaciya ga duk wanda ya musulunta ko da yana da shekaru ina fa'idar ko da yana da shekaru kaga ganin al'aura wanda yake da shekaru haramun ne amma saboda muhimmancin kaciya sai tara ma ta kauda kai game da wani aka ce ya yi musu kaciya kama wannan hadisi ya tabbata bai tabbata ba yana daga cikin maratilu zahabi a maratilu zuhuri su kuma malamai na hadisi suna cewa maratilu zahabi da ifa ba aiki da maratilu na ce mursal shine wani da ba sahabi ba ya jingina hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kalmar zuhuri ko wanda da cikin tabi'a da akan muzakkar ibrahim na fa'i da sauransu shi bai da annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu makawa kafin ya ce annabi ya ce akwai da ya faɗa mishi amma da kai to sai tsallake sahabin ko tsallake sahabin tsallake kaji a matsayin da kaji ko tsari ko da wuce hadisin ya dinga shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske mafi tsawo da kai da aka rubuta musamman tun daga magabata da cikin tantance hadisai mursalai akwai wani littafi na da imamu da alaji mai suna ya nufi tashe fi ahkamil marati na ta samu shi wannan shafi ne da duka ka da wani ya nufi tashe fi ahkamil marati yana da cikin mafi kyawun littafai da aka yi dangane da hadisai mursalai to malamai ta suke sai ma da yake shafa marati da zuhuri ai hadisai mursalai na zuhuri inda a wurin malaman hadisi min azaatul marasi suna daga mafi raunin marasi suna daga mafi rauni na marasi wannan wannan wannan babi na hadisul mursal yana da daga cikin babin da za ka ga wasu malaman na fada da shi har ya zama ruwan dare nan sai har ya zama ruwan dare za ka ga wanda ba ka tsammani ma sai su gurba cewa to shi ma ko su lissafa da shi cewa shi ma yana yi kama da shi albamu a azuhuri a mashakin malami ne da a wani zama kuma yana da tsari la tasduhu li tijari baya ingantuwa a kafa hujja da hadisai ba da kuma abi hakim ibn abi hakim yake cewa haddathana ahmad ibn sinan kan كان يحيى بن سعيد الكفان لا يرى تلسان الزهري وقتادة شيئا yake cewa Yahya ibn Sa'id al-Qattan shi baya kallon hadisai mursalai na Imam Zuhri da hadisai mursalai na Imam Qatada a matsayin wani abu ma'ana ba su ishe shi kallo ba ba su ishe shi kallo ba na aka bauta da su ba da har abota da mutane da su wa ya kudu to ga ta magana da ya faɗa su malamai lokacin da suka zo suna kokarin tantance hanyar da kake samu zuwa hadisi ba ka kallon kai da kake abu annabi suke kallo ta wata hanya za ka kare mutunci suna ka in ta kama a fuɗa maka kura mana su rina maka in sun haɗe a kan haɓa ka kai kuma kai ma godiya za ka yi musu duk maganar da ya faɗa yake cewa huwa bi manzilatin rihi ai malam mursalai na da imamu zuhuri kamar iska ciki kamar iska ciki yanzu an ka dauki ruwa a iska ce wallahi na ji na ji na ji wani unguwa ta taso sai na ji ana cewa kar in yi isha kar in yi isha to sai ne in ta da isha a iska ta ji ta ta iska ya kada ka lalle wasu haukaci to hadisan shi kamar iska ce in suka kada ma na yanzu kana son su shi kenan ka dan bude jiki ka sha iska ma sha amfani kenan amma ya zama da su za ka rike a kai ta inda ba ka tsammani to wala a kai ka ba wa kore a ala abbasin turi an karanta wa ala abbas at-turi abbas at-turi an yahya ibn ma'in aka ce daga yahya ibn ma'in wannan manyan manyan malamai ne wanda suka yi bisawun sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kada yake ta maratilu zuhuri dai talbishi ka ko yahya ibn ma'in ai ba da sarki yace maratil na da imamu zuhuri waɗannan maratil ba komai ba ne kawai ka ajiye su karka kafa hujja da su wannan martani ne da suka yi dangane da abin da yake cikin fuska suka koma baya fuska ta uku a wajen waɗanda suke ganin cewa kaciya wajiba ne kadu sun ce su waɗanda suke ganin kaciya wajiba ne wannan kuma za ka same shi a fuska ta uku wa ma hadisin musa bin isma'il ibn ja'far amma hadisin musa dan isma'il dan ja'far an aba'i daga mahaifai fa hina idin la yura to ai daga matan aka fahimci ma ya sinadin akwai wajen kulai yana wanda ba sani ba wani ya yi da ahadul hadisi sai da malamin hadisi ba ta ko wannan isnadi wa makhrajuhu min hadha alwajh wa inda kawai aka tattata hadisin sai dai ta wannan fuska wacce a cikin kuma akwai majahu ta fara da biyu kuma Isma'il an aba in ji hadal sanar wanda shi Musa ya ce Ismail ya fitar da shi daga mahaifin da wannan Ismail fa huwa nabiru amsali min al-ahadith allati tafarrada biha ghayr al-kuffar al-ma'rufina bi haml al-hadith yace wannan daidai yake da fatan fasi daga cikin hadisan da tafarrada biha ghayr al-kuffar al-ma'rufina wanda waɗanda ba fitattu ba ba kwararru ba ba manyan masana ba suka fitar al-ma'rufina waɗanda aka san su da haɗin hadisi da ruwaito hadisi yanzu wannan maganar ba ta zo mana ta ai ya rubuta wancan hadisi ne zuwa fuska ta kudu ba hadisin Musa ibn Isma'il abin da ke ga koyi sanadin akwai majhulul hali ko majhulul aini ba majhulul aini an ce majhulul aini shine mutumin da ya kai zama kudin ba ba kudin shi ba a yadda da kuku akwai wani gida ka za gida ka su da ya yi ba za ni ba ka ga ta kamar fadarwa kenan mace hulul hali kuma a an san mutumin za ni ga wani ne a gida ka zai kauni ka zai kauni ka zai ka wani yaya halin ce ba san halin ce ba akwai wani ta daga kalaitar ke wata wani harkoki haka akwai wani ta ba zama tare da shi akwai wani ta dogare akwai wani kaza da ko dai kaza ko dai kaza wani daga nan ne sai ya kasance cewa eh yanzu wannan mutumin ko dai ya zama alintaccen mutumin da ake iya karɓar riwayar ko kuma mutumin da ba a ninka da shi ba ba za a iya karɓar riwayar shi ba da ka ji yaro su ne fuska ta a fuska ta iya ba su suka cewa ma hadisi ba su barza amma hadisin abu barza kalan bulmun da حدثنا يحيى بن محمد حدثنا احمد بن يوسف حدثتنا ام الاسود عن مريا عن جدها ابي برزا فذكر يقول وانا اسنادي ما يجي اشن فسكا تقول da wannan wuri sai a mace yi fata ka ta kuma limantar ni kuma ta kuma rike ka hada isnadun majhulun la yadkur wannan isnadi ne da yake a cikin shi akwai majhuli da ba duk ke da mata ba ka ga wannan shine martani da yake ba ba martanin wanda ba da yake ba eh mu dai ba za mu yi ba a wannan martanin da gare an yi ilimi da ce menene dalilin ka na cewa ka za ka na yawwa to sai ka zama kawo da ilimi kuma sai na ɗarin dalila ki eh mu ba ruwan ku ba za mu yi ba addini ba a mace haka وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذا كان قائلا وكان يجي كم شجرة yake sauki dalilan yake sauke bulan tanka tanka kada abai abanu suka ce wa amma istidlalukum bi qawli ibn abbas amma hujjar da kuka kafa da maganar abdullahi ibn abbas Allah ya mai rahama Allah ya sani cewa al-aqsalam mai loba ina da aqsalam ko dai ka karanta shi da kawo al-aqsalam ko kuma ka karanta shi da ghain al-aqsalam duk ma'anar da yake cewa wai mara kariya na tukkar da ke hannu ba a cin yankai. In yanka ramar goyo, ko dabbar aƙida ko wata kaza, kai inda wani abu zai shiga cikin dangin yanka, aka ce to ba za a ci ba. Wala tun gwado na kun salati, kuma ma mai kaciya ko sallar ci ba a karɓa. Ko sallar ci ba za a karɓa ba. yake fa kaunu sahabiyyun tafarraja bihi to ya za ka mushi wannan magana malam masu wannan fahimta suka ce sun sallama ya faɗa haka a barta Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma ya faɗa haka kamar in za ka kallon shi wannan magana ce ta sahabi da ya kaɗai shi da ita duk tilin sahabban annabi wanda ya faɗi wannan magana ba kuma wannan kawai ya yi ka dalili a dawa a sake review da dubawa ga martanin da suka yi kana Ahmad ibn Hassan rahimahullah ta'ala yake cewa wa kana yushaddadu bi ana ko tsanantawa a wannan baki idan sahabi shi kadai ya kadai da wata magana ya ka samu wasu ma sun saba mai ko kuma ka samu ta ci karo da wasu tabbatattun dalilai haka ba mai zafi ka ce maganar shi kadai da ta yi ta kora zamayyar abin da ke ta fahimta ba ku rubutu da wajen zamayyar ta akwai to shi ya sa yi kan shakka rufi ana sanantawa a wannan bayi wa kada fara ku na hasan da basari wa kai kai da amur hasan da basari wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan tagayi ya saba wa abdullahi nan abba game da wannan magana to da haka shi abin da yake gani dan mutum yana da doka ko zan ba a rubutun kaciya ba da abin da zai hana a ciyan kai kuma ne yake fahimta da tsakuwar jumhur to mene ne dalilin waɗancan mutane suka ce duk abin da shari'a ta ci ba za a karɓi sallar mutum ba ya nuna wannan abin wajibi saboda ka ga yanzu babu sallah ga kowane musulmi sai ya yi alwala yanzu kenan wannan magana ne duke alam da suke karantar da suke nuna yin alwala wajibi ne to tun da yanzu mutum mutum ya yi sallah ba za a karba ba to yanzu kenan yin har mutum ya yi sallah bai da kaciya ba za a karɓa ke kenan yin kaciya dole ne saboda ne saboda kuma yin sallah dole ne to tun da barin kaciya zai sa ake karɓar wancan wajibi yanzu ya zama wajibi a wancan ibada daga nan kuma sai a dace da karɓar wannan ibada kama dai kuma dalilin bai tabbata wata wannan martani da su malamai suka yi. Kawai ku maganar ku da kuka kawo inda a cikin ta kuke tabbatar da cewa yin kaciya wajibi kuka ce wa inna gumi da sha'ayin ai yin kaciya na ɗaya daga cikin manya-manyan alamomi na addini ma da ke sa'i hun wannan magana gaskiya ne to kaga martani na ilimi kenan martani na ilimi kawai yin cikin nan bayan zama shi yadda mutum yake ya kawo magana ta gaskiya don kana da tsakanin da tsakanin da gaskiya ta karɓa kawo ta sai to mangaru goma da kai yi ne kan muna tare na yadda amma ta kuma kuma tare kenan wannan ba zai hana kuma tsakanin da shiga ba abin da ya raba ku a cikin wannan bayan ya ga inda ya haɗa shi kenan shi ne suka ce wasu sahihu gaskiya wannan magana aka kai lallai kaciya babbar alama ce daga alamomi na addini idan ne za a ce domin wannan ma babu jayayya game da haka walakin sai dai lai ta kullu ma kana min al-sha'ir yakunu wajiba to martanin da za su masa anan shi ba duk abin da ya zama alamar addini ba ne kuma yake zama wajibi sai ya wannan abin sha'iratun bi sha'irillah amma kuma sun koma dangane da al-hukum بالنسبة للأحكام التكليفية في أجل هو واجبي ولي yanzu a layi kenan kudin goro bai dace ba ka ce duk wani shari'a ne shayar da islami ba kuwa wasu in wani abu da yake nuni da karfashi na addini da kima da daraja ta musulunci da fifikon da tsakanin sauran wannan aikin ya zama wajibi ta ce tsakani da Allah ka faɗaɗa abin da yake tukakke ne yace babu jayayya wani kin ne kullu ma kana da sha'ani ne kullu ba ba da abin da yake cikin manyan alamun addini ba ne yake iya zama wajibi yake fa sha'a'in munqasimatun ila wajibi alamomi na addini sha'a'ir daga cikin sha'ira daga cikin sha'ir dini so da zuwa gida ne da dama akwai wanda suke wajibai ne tassalati tassalawati na mafi kamar sallolin farilla guda biyar kowace sallah da muke kasalolin cikin kasalolin farillin nan sha'irar da muke sha'ir islami idan muka yi muka yi asuba mun sanar da mun yi wata alama daga manyan alamun addini mun yi manyan alamu daga manyan mun yi babbar alama daga manyan alamu a ciki wal hajji girman ibada ya ta sallah ba amma sai da aka kawo ta shahira ta bin tarihi na ma min na yi yadda hukumi gane da hukuncin ta wajiba ce sanan wal hajji da aikin hajji shi ma shahira ce bin tarihi islami wa siyani aka adali wal wudu'i haka ma alwala da makamantan wannan da dama wanda misali ne ya tsawaita dangane da su wa idan mustahabbin sannan a cikin sha'a'ir daga cikin na addini akwai waɗanda suke musafi ne da kaga shi yadda mutum ya kai ga kacewa kacewa kaciya ne ka kata idan wajibi ne kuma dole ya da wannan raba bai dan ka gama abin cewa da wannan raban sai kuma a dawo a fara da hukunci yanzu ne yasa aka kai sallah da shiga cikin da'irin islamin wajiba Allah ya yi mutum da ita, sallallahu alaihi ya yi mutum da ita, ga matsayin ta, ga girman ta, ga karfafa da yin saka da shi. Haddifa ta ce shi ma ka ji dalilai. Ayoyi, hadisi, kallan, kallar su, kallar sa'awa, ko kallar al'ulama wa sunun alwallafa, asali ba, da sauran ire-iren ayyuka na ibada da dama da irin wa'annan. To sannan sai a dawo bangare da zuwa idan muka asiri. alamomi na addini amma kuma yin su musu addini kan tarbiyya kuma tarbiyya na yakin haji nan ba ya nufi kwaya ɗaya ta tarbiyya da mutum zai yi ba gamayyar tarbiyya da mutum zai yi ai ka gudu shi mutum ya gudu ya gudu ai zai iya dakatawa amma kuma ai tarbiyyar shari'ar bin yi shayar da islami labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik kalmomi ne tauhidi ne ake cincinawa kamar kuma sa'i ya ce wa sauƙi da hadi kamar koro hadaya me ake so ga mai aikin hajji inda ake so ga mai aikin hajji shine kafin ya shigo harari ya koro daftar da zai yanka daga wajen harari wanda galibin yanzu ba zai yi ba shi da masu nan ka daga ka biya kuɗin dabbar hadayarka da zai idan ka je can ma ka san ma inda za ya saka ina da gina ayanta ko kuma an zo soke ka Madina yanzu kuma ba za ka tafi Makka sannan ka ga Makka ne ka zo da na gaji da ka zo kuma ba ta za ta maka wuce har fa sannan ka dawo ka na Muzdalifa to da ba ban ka ma ida inda kiwon da ake cikin da ba ce sama a wancan lokaci sai ne za ka iya cewa kin kila bara wannan ragon da zai kiwon da ake domin tafi da shi aikin hajji domin in yanka ta a wajen hadaya kana zaune a garin Madina ko kana zaune a wani kauye daga cikin kauyuka ba da'ira cikin harbi ba za ka ka so ragon ka ka daura masa igiya ka koro shi ka shigo harami har ka shigo maka ka daure har a jin kwanakin mai ka zo ka yanka shi to koro wannan dabba babbar alama ce daga alamomi na biyu lokacin da kaga mutane na ta wucewa wannan tawagar ta wuce wannan yakan da muke yi in a shekarun bayan ne tawaga ta yankin hajji kaga wata yana ta wuce amma ba wanda su gani da rago ko a siya ko da kudi ko dukiya ke ka wanda gaskiya ba tawagar alhali ba ce amma sai sai duk wata tawagar da raguna nan da kuma yi nan da dabbobi nan da mabambantan nau'in cikin dabbobin ni'ima wanda da shari'a ce ko da ne da za a yankawa a lokacin aikin haji hadaya ko fidiya to kaga a daidai lokacin me za ka me zai zo ma wanda ya ga wannan azumi tawaga ce ta bakin Allah yukun rahman yanzu kaga kenan dabbar da aka koyi tabbatar da wancan manufar kenan ita dabbar da ake yankawa ta layya a ta hadaya koro ta din da ake alama ce daga alamomin addini sai idan muka koma kan wannan maganar masu wajen kasafiya to duk abin da ya zama alama da zarar na addini kenan wajibi ne to duk nan a Najeriya samun wanda aka yi yana da wuya waye waye da yake ake kura a dai ila dai tsakin zuwa na da can amma na abu ne mai wahalar gaske to kenan a koma a tambaye su akar makumin lagu masu cewa duk shekira wajibi ne yadda duk wanda ya je aikin hajji bai koro hada ya ba shi ke na hajjin shi bai ba na ce maka alkola na kuma alkola ban wani haka ba hajjin shi ya yi saboda koro hadaya ba wajibi ba ne kama koro hadaya sha'ira ce ni sha'ir islami amma ba kuma kuma kun yi kirarin cewa ba wajibi ba ne to kada ka takalili da kuma shi takalili in an ce takalili shine ratayi kalan ɗora ma rago misali ko rakuri wani da mutum na da wadata wani bijimi ne zai yanka bayan a ɗaure mace ya wasu akwai wani da za a rufe ko ragama ko linzani da makamantar su sai kuma a ɗauko misali a ce wani takalmi ko wani gwangwani ya kaɗa aka huda ko wata igiya ko wani reshen dabino ko wani ganye ko wani wane ne sai a rataya wani nagarta wannan ratayan a cikin tawagar ku da kuke tafiya wannan aikin haji zai bambanta dabbar ka da wani wanda ya koro dabbar shi don ya je da ita makka ya sayar ko kuma kila dabbobi ne guda uku ko hudu ya koro ɗaya ta hadaya ɗaya ba ta hadaya ba sai ta wannan ta hadayar ita ce kawai da wannan ratayan sun samu wani abu haka ya rataya mata amma ragowar uku hudu biyar misali wanda na kasuwanci ne zai je ne sayar da su in ba sa ne sai a hanya da ke siyarwa da su kuma a daidai lokaci wai nan ba zai masa da tsaya ba to yanzu ita wannan ratar ne ta ce fa'idar ta dan ka zama wata alama daga alamun addini da ke tantance dabbar hadaya daga wannan ta yanzu wannan ratayen wajibi ne gaskiya ba wajibi ba ne sakamakon wace kira ba ce min shayar da islami ba ka ga kuma ai alama ce daga manya-manyan alamu yana ji ne kuma da ke baka kwarai alama zai fi kara nuni ga kima da matsayi da manufar kuruma ita wannan dabba to ga shi kuma ka ga ba wasu ba malai ce wani lamu ganin minti kai a cikin sha'a'ir ma da sha'a'ir na addini akwai waɗanda malamai sun yi sabani game da matsayi shin za ku kasance a gidan masu bai cewa wannan alama ce ta addini amma alama ce wajibi uku da musa ta gida ya musu haɗi cewa wannan alama ce ta addini amma kuma alama ce ta musu haɗi mara ce kar adani kamar wadana su suna ga yin wadana wajibi ne su suna kuma yin wadana musu haɗi ne amma dukkanin su yi su baki kan cewa babbar alama ce ta wannan alama na addini wanda wannan alama wannan da iran karin nan na ɗaya da suka da sake sawa ma a yaƙi gari an zo garin musulmi da daddare da annabi ko kuma da yake ba dan cikin samu mu jira zuwa asuba na ka ci gari ya zo wayewa asuba ta yi babu ta ga murya ko ɗaya da kiran sallah ya yi ce ba shi ya bari na al'ani na kasuwanci amma ko da asuba ta yi kiran sallah na farko aka ci kiran sallah na biyu a ga wani yan uwa ne in dai kuma da ke cikin kara a wata gani ga da waye da aika mutum sun fi kuma a daura ta ne za a tattauna an bai da su shi ta wuce ta wani zarfi kuma biyu wani idi wani idai da kuma idi guda biyu idi na azumi wanda muka kammala bayan nan Allah ya karba mana da kuma idi na layya wanda muke tuntara don da wasu ɗan kwanaki kaɗan kamar kwana da yadda wani abu ne ko والألوهية لكم ليا كما سئل إلى بسم الله الناسي وأما وجبت حقوق السنة المساعدية ولا ختان لكم فاشية فقال القوم فاشية عن الجنة كفاشية كما فاشية سئل إلى شعير الإسلام توشم tana ɗaya daga cikin alamomi na addini na wajibi ko ko suka cikin alamomi na addini na musta'abi waɗancan malamai sai suka saka ta a cikin alamomi na addini na wajibi shi kuma da nan sai ga akwai malamai da suke saka ta a cikin sha'iratun al-muqtalafu fiha babbar alama ce ta addini amma wata ake sabani game da matsayinta ya ce fa min aina lakum to wai tun da haka ne daga ina kuka samu anna hada min kismi sha'airi alwajiba cewa wannan na ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin addini na wajibi dan Allah a ina kuka samu kaciya tana cikin manyan alamomin addini na wajibi tambaya ce ke fuskantar musu kaga amsar da shi yake tsammanin za su ba su ke duk dawa da wani dalili ko kaulukum yace fadar ku da kuka ce innahu yattaqun kattaqun shuri alillahi akwai bugun da aka da na samu kuskure an rubuta shara Allahu kuskure ne shari'a ne innahu kattaqun ita kaciya wani yanka ne wani dacewa ne wani yanke wani kaso ne na jiki shari'a lillahi wanda aka shar'anta shi don Allah la tuhmanu sarayatu wanda ba aminta yaduwar shi ba mana idan aka ki yankewa ko ni zai iya faruwa cutar da ake da ko lalurar da ake da za ta iya samun wanda ba a yi wa kaciya ba to ba za ta take ita ba ne kawai a jikin ko a iya gabar da ake yanke kaciyar a wani abu ne da zai nasu sai da yarantu a sauran gaban shi na jiki da haka suka ce to tun da haka ne kuma kiyaye rai ka ga wajibi ne ko ba za su koyi aiki kuma idan ka duka wa asiri suka ce tun da haka ne fa kana wajiban to gaskiya yin kaciya da yanke wannan yanki na jiki ko wannan gaskokar fata to ya zama wajibi ka taɓa iya jin tarihi kamar yadda ka san ya zama wajibi a yanke hannun barawo wannan bai na magana ne amma an zafi sarara ce ya ce to tun da haka ne famin abdarajin akayi zaki na wasu ina gasa min abdarajin akayi ko amma dai masu keke da kekeyen ta hakiki sun ce akwai samu yana abin da yake nufi waccan magana da muka ce an yanke wannan yar fata da ke kan al'aura lokacin kaciya ƙoƙari ne na bai wa mutum kariya daga abin da ya yankan matsala daidai yake da an kama wani ya yi ɓarawa yanke da ya yi kaka yanke mutane to shi ne ma da yake cewa to amma ku masu wancan fahimta wanda wannan misalin da kuka yi shi ya ja ku zuwa ga cewa to wajibi idan ka mutum ya saci abin da ya kai misali kuma a cikin harbi kuma aka samu shi yadda ya dace kaga ai wajibi ne ake mutane ko asari ko asari ka su fasan wai ne kuma fasan ka ku kuma ni da za ta mu da kirkira to shi kenan tun da yake hannun farawo wajibi ne saboda wancan umarni saboda kaza saboda kaza saboda kaza to yanzu kenan ma yanke wannan yar fata da ke kan al'aura da suna na gajiya bai zama wani ba ce to shi ma da ke ta kwami afradil akaita gaskiya wannan kiyasin yana da kiyasai mafiya rauni sanin ina suke cewa ai alkiyasu ma alfariki ne kiyasi suke amma ta san cewa illa ba ta hada su ba illa ba ta hada su ba zai ba su amsa ya da tambaye ka me yasa ake kaciya sai ka ce littaniyaci abu ne da ake dan ado da samar da tsarki ko me yasa ake yin ta hannun barawo shi kuma littaniyaci don kubuta daga sharri da za ka ɗauko ta haliya ado ka yi kiyasin da akan ta haliya bayan kuma ababe ne kowane zaman kan shi shi yasa da suka lallar da suka kuma dina abu mali yake cewa a tsohu a tsohuru ta tsaro iman sarki da ka zai shi rabin imani ne walhamdulillahi ta fi lauyin nizan to menene ɗaya rabuwar rabin imanin Muhammad Salih bin Hussein na ta'adikin da yawa da kaunan nawawiyya a cikin wannan hadisi na ashirin da uku na goma da jami'an Muslim ya fitar yake cewa ai idan ka karɓi rayuwa gaba ɗaya tana kaiwa da kuma wani tsakanin tahliya da tahliya in an ce tahliya jikin mutum da datti zuciyarsa da datti sai ya rabu da wannan datti daga nan sai zo sai ya ado in ya tashi ado sai ya ado da abin da tsara da yin kaciya za ka kasa gidan tahliya yanke hannun bara za ka kasa gidan tahliya ya za ka yi ya kuma da halitta shi ne cewa famin abrajin akwaiza wannan na daga mafi nisan nau'uka na kiyasi ya ce fa aina lafinta da min saba iya lirki yanzu dan Allah a wani gida za ka aje kaciya in an kwatanta da yanke hannun barawo fa ma ba da ma fa ma kudu da ma bai na kuma fa ya kudu da ma bai na kuma kai mamakin nisan da ke tsakanin su amma ku duk da malaman nan suka tabbure suka shafa ma idan su toka kan cewa eh su kan wannan kiyasi akan shi shi yake wala da aba adan nujja ata kai wannan mutumin ya tafi neman abincin dabbobi da nisa kalmar annuja atu abinda take shi nufi shine azzihabu ba'idan li talabil kai kanai mutum ya yi tafiya mai nisa don nemo abincin dabbobi auli ma'arifati masakin iliraiti ko kuma don neman inda ruwa ya sauka misali kana da rarrafe da dabbobi a nan babu ciyawa rike kai to duk sai sai baka san wani ina ne ma da ina ta tsari haka kila da gaba sunan ta fito amma ne baka ji ba yamma ne za a arewa ne za a samu ko yamma ne za a samu ko kuma kudu ne za a samu sai ka da dabbobi a nan sai ka bari kai nan mana kai ne tafiya ka je mun ku yi ka wuce ka yi gaba ta ce wa ne haba adan nuda ai ba ya yi ta to shi ne ma ne ke ce masu to ku lura kudin kai irin wannan kiyasin kun tafi da nisan gaske wajen kokarin kusantun mutane da ilimi abu ne da ake so da yana nesa da mutane ka ɗauko shi ka kawo shi kusa da su ka ce to yanzu ga wannan ga wannan kun ji kun ji kun ji ga yadda ake ga yadda ake yi sai yanzu na gane to amma madadin haka shi ne dama abin na can nesa da mutum ya kasa gane nan ya wuce ko can ya yi ko kuma daga dai sai ka sungume ka sai ka gada mai nisan da yake nisan da za a yi bai na kuma mai shi ne abadan nuja ya ce to duk wanda ya yi wannan kiyasin yanke hannun barawo ko kuma ya kiyasin yin kaciya da yanke hannun farawo to gaskiya ya yi nesa da daidai talakaita ne ikramul makturi domin ita kaciya girmama wanda aka yi makaciyar ne kada ta hajiya ce ado ne amma mutum ado an kawata shi ya fi samun turare an mashi kaza an mashi kaza an mashi kaza wanda abin da ya yanke hannun farawo kenan a yin kaciya amma wa kafa yadda tarihi amma kaga yanke hannun barawo hukumatun lahu wannan arabtarwa ce gare za ka kafiya shi shi a lokacin an yanke mashi ne domin abin ya rasa shi wani karatun da kulle kawai za a faɗa sai mutum ya ji wani kuma sai ya taɓa mutum a ciki wani kuma sai ya taɓa lafiya ta taɓa wata gaba fere shi ne nan wanda yake kun so da bai ta ta ta yin nan da ta ba Allah ko da haka zaka ce bai dan da ke tonan dogon turanci kana da aiki shine dan kissa mara aiki da yake kallon yayi ko da dan dan dan ta kira wa ta yin ke mutum hannu ka da kada kina mutanen su fara kina nawa da kake da kuma komai ba shi ko nan babu yanzu mutum shi Allah ne yake a yanki in kuma kana da magana وهو طرف الثمن في الإجابة الرحمن على العرش استوى ثم بتسليم لا تدرك على أن نتوب أي ما بكتنك لا تنزوها تجيل أكاو لا تجيب تنزوها أنت متدافع حتى يمكن daga nan kuma kila mu iya jin da yake faruwa mu za a kila ku ku da kabarin ka kun kana hauki ko yanzu ma ba kai nake nisa ba ne ba sai ka je da nisa ba kuna ga da kai kawai Allah ne yake suna kai yanke hannun barawa da za yi ta biya amma kuma kaciya da za yi ta تحلية وإكرام يجي أو إكرام المخزون وأنى لك القياس فأنى لك القياس بين التحلية وبين التحلية يجي وأين باب العقوبات من أبواب التفارات والتنزيل تسئل أتحدى بابك الحكومة da kuma babuka na tsarkaka da tsabtaka dan Allah ya fi tsawo muna son wanda zai iya mana gamsashen bayani ko ba za ka samu ba wannan shi ma dalili ne daga cikin dalilai da malamai ke kawowa don ganin cewa sun mayar da martani a kan matsalar suke cewa kaciya wato na ci abu na ƙarshe wa kaukaurukum masu cewa kaciya mustahabi ne suka ce to ku da kuka ce kaciya wajiba ce sun ce mu jawu to kashfa al'aura ke lahu da bai da rura wala mudawa wanda suka ce kaciya wajiba ce suka ce daga cikin mutujin na cewa kaciya wajiba ce shine ai kowa da kowa ya yarda ya halattar da yaya al'aurar mutum dan yin bakin gajiya haka ba ta da wata lura ba sannan wala mu dawa ba kuma ta cika magani na ba mutum ba da ka tun da shari'a ta yadda a yaya al'aurar mutum a gani har a yi mafi gajiya to gajiya wajiba ce ba ta da wajiba ma da ke da ya fi mu masu cewa gajiya misali ne suka ce a a ba ma ku fahimci abin ba ne ai ba zai zama tilas domin da wani kashi la'aura dan kawai shari'a ta adasta yaya al'aura wujubuhu a ce wannan abin ya zama wajibi domin ne fa inda mu ya zu ya zuzu kashfu ha da gairu wajibi ijma ijma domin a ilmance a shar'ance a ƙa'idojin mu na addini akwai wuraren da ya halatta a yaya fuska ko a yaya al'aura kuma ba tare da tare da cewa abin ba wajibi ba ne yace kama yushafu da nazarin kabilu wa muhalafati kamar yadda aka bai wa likita damar ya yaya al'aura ya gani likita zai maka da allura ina zai ce karan sassauta wannan ka al'aurar ka ce kamar me yasa shari'a ta ce saboda ya ga saboda yin maka magani wajibi ne likita zai iya cewa mara sai ba ni allura ma da lura nan dafa dafa ka allura ka ce ba na so to ba kwayi da ke na fara ba kai laifi ba kai laifi ba to kenan yaya al'aurarka da likita zai yi maganin ba wajibi ba ne ke da yanzu likita ya yaya al'aurarka ya yi maka allura cikin abin da yake ba wajibi ba a ce kenan ana iya yaya al'aura cikin abin da yake ba wajibi ba mahallin shahid kenan anan shi ne yaya al'aurar da wanzami ya yi don yin kaciya ba shi ke nuni cewa kaciya wajiba ba ce domin likita ma na yaya wanzo ko al'aura don yin allurar da ba wajibi ba ne. Ya zike da kayan maka allura da cikin zai yi saurin marmarewa na ce zuwa aiki. Wata da ya ba da wani misali yake cewa wa in ja da tarkul mu'alada ko da ya halatta cewa a bar maganin sai yi wa ba dole ba ne amma kuma a ce ko a iya yayewa saboda dai a samu sauki. Wa ailan wa wajhul mar'ati awra ai fuskar mace al'aura ce. في النظر وجب حتى الله أما ويجوز لها كشفها في المعاملة التي لا تجب أما كما يا على تسيايا الأورا أو الأمر الدبان واجبي بني أقول الأمر الدبان واجبي بني كيف يا يفكر ده كيف يا يفكر ده مثالي تازو ذات شغبنكي ذات شغبنكي لشروع sai ta yaya al'aurarta sai ta ɗaga misalin ta wuce dole dole sai ta shiga banki a ina ka rubuta tun macen da ta mutu ta haɗu da Allah ba taɓa shiga banki ba wuce barba a dole bane ba me yasa ta yayi yanzu ba shine muhallin shahid ba shin in mace ta ɗaga misalin ta ta shiga banki sai hidimarta cikin kiyaye mutuncinta halal ko haram ta ce haram to ya aka yi aka halasta wa mace ya ya fuskar ta ta riga fuskar al'aura ce don wani abu na halal amma kuma nan a zo a matsa lamba a ce tunda sarkin aska ya yaya al'aura don kaciya kaciya ta zama wajibi wani irin alkiyasu ma alfarisi ne ana an yi tarayyar illa amma an san baka hukunci wannan dalilin suke ba rahman suke yi su sun gaske da ke yanzu cewa ba za a ce ta ciya wajiba ba ce a ƙarshe duka za mu ji irin matsayar da ta kamata a ce an tsaya yake cewa wani ta'ammuli shahadati alaiha ko kuma da ɗaukar shaida misali yanzu mace za su yi wani haƙƙi a banki ya ka ce to da matar wan mai haƙƙin ko kanuwar mai haƙƙin ko mahaifiyar mai haƙƙin sai sun kawo fasfon da ke yi dubu yau ya yi fuska ba kawai sai su ɗauki ko fasfon da ɗari naki yau ta kudin za su fito na ba rana to wannan ba da jaye matar mai haƙƙin ne ya ba gane ta ba ya ce ka sako wani ka ganin kamar wani abu ne na shaida tana cikin da ya halatta ka yaye fuska ka ɗauki hoton tare da ta iya kyau a canza wannan mahaifiyar da kanuwarta ko a canza wannan yar da yayarta ko a canza wannan matar da kishiyarta yace haikula ta ce a wurare ne wanda ba wajibi ba ne ko bai ayyana a kanta ba wa aidan fa innahum jawwazu lidati lil mayyit kai malamai ma sun halatta da mai wankan gawa halka anati ya halatta ya aske mashi gashin mara halal halal ne mai wankan gawa ya aske gashin mara halal kama kana ga mutum zai iya aske gashin mara kwata kwata ne kalla wurin ba to me yasa aka halatta mashi ya kalla cikin mustahabi ya ce a saboda za a iya halatta abin da yake haramun ne saboda mustahabi ga shana wa zalika yastalimu kashfa al-awra halatta wa mutum aska gashin marar mamaci yana dubtar da yaya al'aura aw lamsaha bi ghairi wajibi ko kuma shafar al'aurar cikin abin da ba wajibi ba ai ba inda kake da mutum ya rasu da gashin mara wai dole a mai askiya ba sai dole ba ne amma ya kai fa wani ce sai sai ce kuma ya halatta wani shine martanin da suka yi masu cikin da ya suka bayan cewa halatta wa mai kaciya ganin al'aura ko taba al'aurar wanda zai wa kaciya ya mai da kaciya wajiba saboda duk abin da ya zo ya halatta wani abu na haram ya zama wajibi ta manan cikin da a haka bane ga misalai na sunci ya bayar to sai mu da tsana nan da cikin darasin gaba sai mu tsora cikin dalilai na wanda ke bukaciya musu abin ne ba wajibi ba shi da nakan da kuma da ambika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم